فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإن للذكر فوائد لا حصر لها وقد حاول ابن القيم رحمه الله في الوابل حصرها فذكر منها أكثر من سبعين فائدة منها أنه يزيد بالإيمان ويزيد بالتقوى والخوف من الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن فوائد الذكر عباد الله الفوز بمعية الله تبارك وتعالى وذكره للعبد قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال المفسرون فاذكروني بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم وحفظكم من الآفات ومن فوائد الذكر عباد الله التحصن من كيد الشيطان وأعوانه يقول المولى جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ومن أقوى فوائد الذكر عباد الله بعد ربطه العبد بربه الاطمئنان القلبي والسعادة والسكينة يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن فوائد الذكر القلبي الامتناع عن الهوى قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن فوائده كذلك النجاة من المصائب يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن عبده وأحد أنبيائه يونس عليه, يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين الله للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فماذا كانت النتيجة عباد الله كانت كما قال الله فنبذناه بالعراء وهي الأرض الخالية من الشجر والبناء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإنا لترك ذكر الله أضرارا لا حصر لها منها الانكشاف للمصائب والآفات من العين والسحر وغيرها من أذية الإنس والجان ومنها تسلط الشيطان وأعوانه على العبد يقول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن أضراره كذلك المعيشة الضنك يقول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu sani lalle ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine abincin mutane na kwarai shine abin shan salihai kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake siffantawa sannan shine abin da yake sanya alaka tsakanin bawansa bawa da mahalicci wato ta saura ita ce alaƙa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abinda yake kulla alaƙa tsakanin sama da ƙasa sannan wata mashiga ce mai ƙarfi ta samun daɗuwar imani da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ambatan Allah maɗaukakin sarki shi ne tadabburi cikin sunayen Allah ya kunshi tadabburi cikin siffofi na Allah maɗaukakin sarki sannan ya kunshi ibada ta alfikir ko attafakkur yin tunani cikin halittu na Allah madaukakin sarki kallon siffofin Allah madaukakin sarki a cikin a cikin halittunsa da kuma bautata mai da waɗannan ababen da aka rawaito mana na sunayen Allah da siffofi kuma wannan bauta ta alfikir tunani kenan cikin sunayen Allah siffofin Allah aikace aikace na Allah subhanahu wataala kallon siffofin Allah maɗaukakin sarki da iliminsa da hikima a cikin halittu yana daga cikin ibadu masu sauƙi da da yawan mutane suke rafkana a barinta mun sani wannan ita ce ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da ita gabanin ayi mai wahayi yakan fita ya tafi gharu hira yayi al-layali dawati al-adad kamar yadda yazo cikin hadisi ingantacce yi kwanaki masu adadi yana cikin kogo ba abin da yake tunani sai Allah madaukakin sarki yana kallon halittu da suke kewaye da shi duk halittu na Allah maɗaukakin sarki in za ka juya ganin ka zuwa gare su babin da za ka gani in banda siffofin Allah in banda ba abin da za ka gani sai kudura ta Allah maɗaukakin sarki hikimar Allah ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu wannan yana ƙara wa bawa imani sannan gwargwadon yadda mutum ya san mahalicinsa subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda za ka ga yana kaffa kaffa yana kamewa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu lalle wannan ibada ce da ya kamata mu karkato da hankulan mu zuwa gare ta wato ibada ta tunani Allah madaukakin sarki ya datar da mu yawa idan aka ce ambatan Allah hankulan mu yakan karkata zuwa ga wani bangare guda daya kawai na ambato na Allah subhanahu wa ta'ala shine mutun ya zauna yi zikirin da suka gangaro cikin alqur'ani da sunna subhanallah الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل da sauransu karatun qur'ani ambatan Allah ne tare da waɗannan sannan mutum ya tuna Allah madaukakin sarki lokacin da yake kokarin ya saba mai ya bari nan ma ambatan Allah ne shine ambatan Allah da zuciya shi yasa karkashin waccan aya malaman tafsiri suka ce fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سكتي فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم وألسنتكم كدنغا تنا ni in ji Allah madaukakin sarki kuna ambatona da harasanku sannan ku dinga tunani da zukatanku alladhina yu'minuna bil ghaib sannan ku dinga tunani ta hanyar ambatona da gabbanku shine mutun yayi abinda Allah madaukakin sarki yake so da waɗannan gabbai da ya bashi malamai suka ce an lura a cikin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ibadar da aka ce a yi ta yinta ba tare da wani adadi ba sai dai wajaje da guraben da shari'a ta ayyana wani adadi ita ce ibada ta zikiri shi yasa Allah madaukakin sarki ya a wajaje da yawa cikin alkur'ani ya ambaci ibada ta zikiri ambatansa ambatansa sai siffanta ta da ayi da yawa ya ayyuhal ladina amanu udhkurullaha dhikran katira ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah maɗaukakin sarki ko ambaci Allah ambato mai yawa da yake raddi ga ƙuraishawa a cikin aikace-aikacensu na hajji da umara irin na wancan lokaci a cikin suratul baqara ce sannan ko kuma a farko na musulunci Allah madaukakin sarki yace fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha عند المشعر الحرام واذكروه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وأنبت الله kamar yadda kuke ambatan iyayenku kuna alfahari da su a can baya ko kuma ambatan da ya wuce haka subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ko kuma fa idza qudiyatis salatu idan aka idar da sallah ta juma'a kamar yadda suka faɗa fantashiru fil ardi ku yadu a ban kasa wabtagu min fadlillahi ku nema daga falala ta Allah madaukakin sarki ta hanyar kasuwa da sauran huldodi da mu'amala da mutane suke yi sai yace wadhkurullaha kathiran kar ku manta a lokacin da ake nema lokacin da ake sana'a lokacin da ake koma menene cikin abin da Allah ya halitta wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah sai yace ambato mai yawa to shi sa in ba wajen da aka yi wa mutum kaidi ba aka ce nan ɗari ake zo in mutum ya yi ɗari da ɗaya ya ɓata amma inda ba a yi kaidi ba mutum zai zauna ya ambaci Allah gwargwadon abin da zai iya shi sa an rawaito daga magabatanmu na kwarai ko waɗanda suke ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wato marrori masu yawan gaske sauke alkur'ani ana yin shi bila a gwargwadon abin da mutum zai iya tunda shine biyayye ma mafifici daga cikin ambato na Allah madaukakin sarki ambatan Allah madaukakin sarki na da fa'idoji masu tarin yawa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin alwabi sai da ya ambaci fa'idoji sama da 70 na ambatan Allah subhanahu wataala ya kawo su da hujjojin su daga cikin abin da ya ambata gabanin sa wasu sun ambata bayan sa ma wasu malamai sun kawo shine ambatan Allah subhanahu wataala yana ƙara imani sannan yana sa zuciya ta raurawa ta ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ta kame a barin aikata abin da Allah baya so ta kame a barin aji duk wata aƙida ko wani tunani wanda ya saba wa shari'a ta Allah maɗaukakin sarki ko kuma jingina wa Allah maɗaukakin sarki abin da bai cancanta ba gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sani kawai lalle cikakkun mu'minai sune waɗannan da idan aka ambaci Allah madaukakin sarki a inda suke zukatansu na raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan ana karanta ayoyin Allah madaukakin sarki a kansu sukan kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan su masu dogaro ne ga ubangijinsu daga cikin fa'idoji na ambatan Allah mutum zai rabauta da ma'iyyatullah wato kasancewa tare da Allah madaukakin sarki a koda yaushe don wasu suna tare da wasu mutane ko ya jarabtu da karanta jaridu ko karanta wasu ababe daban to shi mai ambatan Allah madaukakin sarki ba tare da ma'abuta duniya yake ba ko labaran kila wakala yana tare ne da Allah madaukakin sarki sannan zai rabauta da Allah madaukakin sarki ya ambace shi cikin jama'ar da ta fita shi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum kamar yadda yazo a cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam idan har bawa ya ambace ni ya ambace ni cikin wata tawaga to ni zan ambace shi cikin tawagar da ta fita shi ar-rafiqul a'la Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah yake cewa fadhkuruni adkurkum ku ambace ni zan ambace ku ku tuna ni zan tuna ku malamai suka ce ku ambace ni da harasan ku ku ambace ni da gabban ku sannan ku ambace ni da zakatan ku ni ma zan ambace ku malamai suka ce ambatan da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayin da suke ambatansa kala biyu ne suka ce ta hanyar ya yayi yabo a gare su sannan kuma ta hanyar kiyayewa bi sana'i wal hifz Allah madaukakin sarki ya datar da mu dai daga cikin malaman hadisi wasu suka ce mun ga kana yawan zama a gida kai me yasa kake son zama kai kadai yace a ba ni kadai nake zama ba mutumin da yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa shine za a ce yana nan shi kadai yace tarihi muke ketawa tsawon shekaru masu yawa marayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda yake karanta maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yana rayuwa ne a wancan lokacin shi yasa malamai suke cewa idan kana so ka ƙara wani hankali tare da naka to ka karanta littafi idan kana so ka rayu rayuwa sama da ɗaya kowa rai ɗaya aka bashi man kana so ka yi rayuwa da yawa to ka zama mai yawan karatu Allah madaukakin sarki ya datar da mu domin duk mutumin da ya karanta tarihi ya karanta zamanin da ya gabace shi to ina kuma a ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzar shine abinda ya kasance abin karantawar mutum ina kuma abin da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa cikin nagartattu a ce mutum abin da suka rayu a kai rayuwarsu maganganunsu aikace-aikacensu a ce shi ne abin leke-lekensa shi ne abin da yake ɗeba jewa da shi allah maɗaukakin sarki ya datar da mu shi yasa a fage na rayuwar duniya ma suna cewa gwargwadon yadda gwargwadon a cikar hankali na mutum gwargwadon yadda za ka ga wani lokaci yakan keɓe a barin mutane sannan mu kuma a addini na Allah maɗaukakin sarki dama mutum yana kasa lokacinsa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu ana so mutum ya karkasa lokutansa ya bayo ubangiji wani kaso na wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu a yanzu dukkan lokutan mu muna samarwa komai lokaci in banda lokacin da zamu keɓanta da Allah subhanahu wataala da kuma lokacin da zamu keɓanta domin muhasaba mutum ya dinga yi wa kansa mutum ya dinga yi wa kanshi hisabi domin hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku dinga yi wa kanku hisabi gabanin ayi muku kuma wanda yi wa kanshi hisabi a yau shine mutumin da zai samu sauki a lokacin da hisabi ya tabbata lokacin tsayuwarsa gaba ga Allah subhanahu wataala to duk mutum na kwarai wanda yake so ya wanye lafiya da Allah madaukakin sarki lokacin da ya tsaya gare shi to lallai ya kasance mutumin da yake baiwa ubangijinsa lokaci kuma in har mutum zai iya to babu kamar lokaci na dare inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila yana daga cikin fa'idoji na ibada ta zikiri mutum yana samun kariya daga kaidi na shaidan Allah maɗaukakin sarki yake faɗa in ma yanzu na kamina shaitani nazza idan wata fusga daga shaidan ta fusge ka fasta'id billah ka nemi tsari da Allah maɗaukakin sarki shi ya halice ka shi ya halice su Allah subhanahu wa ta'ala da ka kira sunan shi ka ce Allah ka shiga tsakanina da waɗannan mugga daga cikin bayanka ko shaidan ko wakilansa to Allah madaukakin sarki zai maka maganin su Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace innahu sami'un alim innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun zuwa karshen abin da Allah ya faɗa daga cikin mafiya girman fa'idoji ta ibada ta zikiri ambatan Allah madaukakin sarki da wannan ma'anar gamammiya da aka ambata mutum ya ambaci Allah da harshensa ya ambaci Allah da zuciya sannan ya ambaci Allah da gabbai akwai as-sa'ada akwai al-itmi'inan da as-sakina wato natsuwa ta zuci wannan natsuwar wannan kyauta ce da Allah madaukakin sarki yake baiwa musulmai su kadai duk abin da kafirai suka mallaka duk wannan jujjuya wanda kaga suna yi la yaghrunka taqallubul ladina kafaru bil bilad fil bilad garuruwa tawawa hanyoyi masu kyau duk abin da mutum yake nema a cikin wannan rayuwar ya samu har ma suna kwaikwayon wani abu da ake ambatawa na ni'imomi na aljanna da abin da Allah madaukakin sarki zai baiwa bayinsa na kwarai a wani sashi na garuruwansu amma duk da haka waɗannan kafiran sun rasa abu ɗaya da kai da baka da komai kake da shi shine wannan natsuwar ta zuci shi yasa suke kashe kansu mu anan baka jin mutanen da suke kashe kansu sai a shekara goma a shekara biyar baka ji irin wannan labarin ba a cikin musulmai to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan natsuwa ta zuci da as-sa'ada jin dadi da wannan annashawar da mutum yake samu da Sheikhul Islam ko ɗaya daga cikin Sheikhul Islam yake ambatawa innahu inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah a cikin wannan duniyar akwai wata aljanna da duk wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba innaha jannatul imani wal yaqini wat taqwa ita ce aljanna ta imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana da dandano ita ce aljanna ta yaƙini ban gaskiya ga Allah maɗaukakin sarki ita ce aljanna ta takawa da aljanna da mutum yake samu lokacin da ya sujjada yake bautar Allah maɗaukakin sarki shi sa ɗaya daga cikin magabata yake faɗa ma talazzata al mutaladdizuna bi bi ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma bi shay'in afdal min adh-dhikr masu jin daɗi ba su taɓa jin daɗi da wani abu ba da yake sama da ambatan Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikinsu yake faɗa lau'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minan na'imi la jaladuna alaihi bisuyuf da sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun san abin da muke ciki na jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin zukatan ya ce da sun yake mu akai da da takubba ka je ka bincika rayuwa ta waɗanda ba musulmai ba daga cikin abin da yake damun su a cikin wannan rayuwa wani lokaci wani lokaci bacci ma yana musu wahala mutum ya gama wannan wahalhalin na yini amma ya zo tunane-tunane da tsoron abin da zai je ya dawo da tsoron gobe da tsoron kaza abin da yake hannunsa ya kare sai ya hana shi bacci ya hana shi jin daɗi waɗannan ababe da kuke gani suna budewa gidajen rawa a ƙasashensu suna zagaye duniya sunan yawon buɗe ido ana yin wajaje na shakatawa duk suna neman abin da kake samu ne a sallah da ambatan Allah madaukakin sarki kuma ba za su samu ba domin Allah madaukakin sarki ya kaddara ba wanda zai samu hutun zuciya ba wanda zai samu natsuwa a cikin wannan rayuwar ya samu farin ciki sai wanda yake sanya goshi a ƙasa sai wanda yake sujjada sai wanda yake karanta alkur'ani wanda yake yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yace alladina amanu waɗannan da suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zakatan su suke samun natsuwa ta hanyar ambatan Allah madaukakin sarki yace ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku saurara da ambatan Allah ne zakata ke samun natsuwa kinan duk wanda baya ambatan Allah madaukakin sarki ko da cikin musulmai zaka ga mutum yana samun natsuwa yana samun wannan sa'ada yana samun wannan abin da aka ambata gwargwadon yadda ya lizumci ambatan Allah madaukakin sarki da bautarsa sannan zaka ga mutum yana cikin kunci zaka ga mutum yana cikin tashin hankali gwargwadon yadda yayi nesa da ambatan Allah madaukakin sarki da kuma bauta mai sannan yana daga cikin fa'idojin ambatan Allah kamewa a barin aikata sarrai duk abin da zai cutar da bawa a gidan lahira zai sa ya cutar da wasu bayan Allah madaukakin sarki a nan gidan duniya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa shi amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wannan tsoron ya hana shi al-hawa bin san zuciya yace fa innal jannata hiya al-ma'wa to lalle al-janna ita ce makoma Allah madaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu Allah madaukakin sarki ba mu aljanna daga cikin fa'idoji na ambatan Allah madaukakin sarki da yawaitawa cikin hakan akwai annajatu min almasa'ib wato tsira daga masifu Allah madaukakin sarki ya ba mu misalai da yawa a cikin alqur'ani daga cikin misalan akwai kissa ta annabi Yunus da yi fushi ya bar jama'arsa yayi kaura ya tafi Allah madaukakin sarki bai mai izini da haka ba domin shine wa'azi zai yi ta yi ne har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakaninsa da mutane Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi abin da ya faru ya faru kifi ya haɗiye shi kifi ya haɗiye shi yana neman mafita mai Allah madaukakin sarki ya ce falaula annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ba dan annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tsarkake Allah madaukakin sarki ba a barin duk abin da bai cancanci Allah madaukakin sarki ba na nakasu da ya zauna a cikin wannan kifin har zuwa ranar da za a tashi duniya amma saboda ya kasance daga cikin masu zikiri sai Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi muna shiga cikin masifu ɗaiɗaikunmu da al'umma ma gabaki ɗaya shin mun kasance masu ambaton Allah maɗaukakin sarki ballantana mu yi tsammani mu jira cewar Allah maɗaukakin sarki zai cece mu to Allah maɗaukakin sarki yadda ake mu'amalantarsa kamar yadda kake mu'amalantar wannan rayuwar ce taka Allah madaukakin sarki zaka mai sama da haka Hausa suna faɗa ba a fafa gora ranar tafiya ba za ka zo mutum yayi ta aikata abin da ya ga dama ba sai ya shiga cikin masifa ya rab ya rab ya rab ya Allah ku ne alqunut ku ne kaza amma gabanin nan mutane wace irin rayuwa suke yi ihfazillah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah madaukakin sarki ka kiyaye umarni na Allah madaukakin sarki Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah madaukakin sarki zaka same shi gaba gare ka malamai suka ce in ka buƙaci kiyayewa zai kiyaye ka annabi Yunus ya kasance mai yawan ambatan Allah da ya fada cikin masifa kaga abin da Allah madaukakin sarki ya mai na farko Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi daga cikin kifin kifin ya ji tashin hankalin da kawai ya fitar da shi shine zai samu sauki fanabadnahu bil ara sai muka jefo shi daga cikin wannan kifin bil ara'i a ƙasa wacce take budaddiya babu shiya babu gini wa huwa saqim yana mai rauni malamai suka ce saboda zama a cikin kifi wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsirar mai da wata bishiya min yaqtin wasu na cewa dumar rafi wasu kuma sukan ce kankana wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun bayan wannan Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi sai ya aike shi zuwa ga wasu mutane da suka kai dubu ɗari ko ma sama da haka Allah madaukakin sarki mai baiwa saboda dai waccan ibadar ta ambato yace fa amanu duka suka yi imani wanda zahirin alkur'ani ya nuna kamar yadda wasu malamai suka yi istinbati cewar annabi yunusa ne mutumin da Allah madaukakin sarki ko annabin da Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda aka aike shi zuwa gare su sun yi imani gaba daya famatta'nahum ila hin sai muka jiyar da su dadi zuwa ga ajalin su zuwa zuwa wannan lokaci a gurguje barin ambaton Allah madaukakin sarki na da cutarwa gabawa matuka na farkon cutarwar shine mutum zai kasance bashi da kariya daga masifu kambun baka ne tsafi da sauran tuggu da makirci na mutane da aljanu ana cillowa mutum zai same shi amma in ya kasance mai ambatan Allah hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kiyaye ambatan Allah madaukakin sarki da waɗannan addu'o'i da ake bayarwa na kariya yace kaman mutum ne da abokan gaba suka biyo shi sai sauri ya shiga cikin wata ganuwa da aka ja aka rufe kaga ba ta yadda za su isa zuwa gare shi ba za su iya haurowa ba ba za su iya fasawa ba ko kuma su bula to haka wanda yake ambatan Allah madaukakin sarki yake in wani ya je ya kai ka wajen bokan ma an suka leka ba za su gani ba in sun gani ma babu abin da za su iya yi in kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan cutar wadda aka yi ma ta shafe ka to ba za ta yi tasiri ba Allah zai tona asirin abin sannan ba za ta cutar da kai ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Labid ibn al-A'sam al-Yahudi yayi mai tsafi Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika Jibril ya zo da al-mu'awwidatain falaki da nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rokiya ya samu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sannan daga cikin abu na kusa da ƙarshe barin ambaton Allah madaukakin sarki yana sabbaba wa ba Allah madaukakin sarki ya kaka ba mai shaydanu ya kasance sun mai da baibayi ba za ka taɓa samun wani alkhairi daga gare shi ba wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda yi dindimi-dindimi a barin ambatan Allah maɗaukakin sarki ko ya bar ambatan Allah maɗaukakin sarki nuqayyid lahu shaytanan Allah ce zamu hada shi da wani shaydan zamu kakaba mai wani shaydan fa huwa lahu qarin sai ya kasance sahibi a gare shi yace wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ya zaka suranta mutumin da shaydan ya kasance shine abokin shawararsa shine ma jagoransa kaga babu wani alkhairi da za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai abu na ƙarshe daga cikin cutarwar barin ambatan Allah maɗaukakin sarki da barin ibada ma gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabu mutane da rayuwa ta kunci idan al'umma ce gabaki ɗaya ko kuma ya jarrabi mutum in a cikin ɗaiɗaiku ne da rayuwa ta kunci komai nashi a kuntace za ka samu kamar yadda aka yi misali da waɗancan kafiran komai suna da shi amma in banda abu ɗaya shine su samu natsuwa a cikin wannan su samu natsuwa a cikin wannan rayuwar ɗaya daga cikin su yace yayi tsammani fina-finan da yake kallo ne suke sabbaba mai kunci yace sai ya canza yayi tsammani abokan da yake da shi ne suke janyo mai kunci kullum mutum zai ji babu natsuwa kuma komai yana da shi sai ya canza abokan yayi tsammani a irin yanayin rayuwar da yake da salon rayuwa ne yake sabbaba mai kunci yace duka ya canza amma duk da haka wannan kuncin yana tare da shi abinda bai fahimta ba shine wannan kuncin ba zai taba rabuwa da shi ba sai lokacin da ya kasance mai ambatan Allah madaukakin sarki lokacin da ya kasance musulmi lokacin da ya kasance mai sallah shi yasa zaka ga turawa sun fi kowa komai kuma sun fi kowa kashe kawunan su wata kasar idan aka samu mutum dubu ashirin sun kashe kansu a shekara sai a ce an gode wa Allah ai shekarar cin abin da aka samu iyanin ninka haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu to Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma duk wanda ya juya baya a barin ambatona wasu suna cewa shine alqur'ani wasu kuma suna cewa ambatan Allah wato gamamman ambatan Allah da qur'anin da sauran abin da ya zo cewar duka in mutun yayi shi ya ambaci Allah fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya juya wa ambatona baya ya juya mun bayan ji Allah madaukakin sarki yana da wata rayuwa rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar tashin alkiyama zamu tashe shi makahu Allah ya kiyashe mu qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce ubangiji me yasa ka tashe ni makahu bayan na kasance mai gani a gidan duniya qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sai a ce mai hakan nan ayoyin mu suka zo a gare ka kamance su kai biris mu ma yau zamu mance ka a cikin azaba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu bayan Allah a wannan lokaci na kunci da waɗannan masibu da suka kewaye mu ba mu da wata mafita sai dai mu koma ga Allah subhanahu wataala duk abin da za a faɗa duk abin da za a ambata duk abin da za a yi ƙoƙarin yi idan baka ji sunan Allah madaukakin sarki a ciki ba ko ba a sanya gaskiya a ciki ba ba ya abin da ya dace ba bai kusanci abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi umarni ba to bata muku lokaci za a yi ba mutane su kuma ga Allah madaukakin sarki sai su samu sauki sannan abu na karshe malamai sun ambaci cewar ba a taba sanin mutumin da ya kasance mai lizimtar ambatan Allah madaukakin sarki ba riwaya ta zo akan istighfari kuma ka same shi cikin kunci ko ka samu al'amuransa kullun a rufe suke Allah madaukakin sarki ba mai mafita ba a'a man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhi'in dhiqin makhraja duk wanda ya lizimci istighfari sai kaga Allah madaukakin sarki ya sanya mai buɗi daga cikin dukkan wani kunci sai Allah maɗaukakin sarki ya yalwata mai zuciyarsa ba za ka same shi a cikin sha'ani na kunci ba mutane da yawa sun ambata cikin malamanmu da su magabatanmu na kwarai da waɗanda suke rayuwa a cikin wannan zamanin da yawa sun ambaci cewar wallahi ba su ga buɗi ba a rayuwarsu sai lokacin da suka kama ambato na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake ba mutanen banza ta ya zai hana waliyansa Allah yake ba waɗanda suka juya mai baya ta ya zai hana waɗanda suka kasance waɗanda suke kasancewa tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ba mu iko komawa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu da shugabannin mu gabaki daya mutantanu da suke damu a cikin wannan ƙasa Allah madaukakin sarki mana maganin su waɗanda suke damu mu masu shiriwa ne Allah shiryar da su ba masu shiriwa bane Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakanin mu da su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin